بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘Yan uwa musulmi da muka haɗu a wannan masallaci ina muku gaisuwa da addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau na ranar talata biyu ga watan ramadan hirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku miladiyya isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu kan dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka muna cikin tafsirin suratu abasa jiya mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha shida yau da yarda Allah za mu tashi warkon aya ta goma sha bakwai a cikin wannan sura alarama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ألا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mun daraja alƙur'ani da girman shi da kai matuƙa a wajen daraja ya gaya mun irin yanda alƙur'ani mai girma yake a sama da kuma hannun suwa yake wanda su ne mala'iku da kuma mala'ikan da yake sabko ma manzo sallallahu alaihi wasallam da shi Allah subhanahu wata'ala bayan ya kawo waɗannan hujjojin sai yake faɗa yana mai zargin ɗan adam tare da cewa duk waɗannan hujjoji sun riga sun kawo a gare shi Allah subhanahu wata'ala ke cewa kutilal insanu ma akfara Allah an ci ɗan adam babu abun da ya kai shi kafin cewa min ayi shay'in khalaqa daga mi aka halice shi min nutfatin khalaqahu fa qaddara daga duhu ne na mani Allah subhanahu wata'ala ya halice shi kuma ya kaddara shi thumma sabila yasara sannan ya sawaƙe mishi hanya ta gudanar da rayuwar shi sun ma'amata rufa akwara sannan ya karɓi rayuwar shi ya kashe shi kuma ya yi umarni da a yi mashi kabari sun ma'iza sha'a an shara sannan idan allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama kuma zai tada shi kalla lamma ya ƙuri ma'amara a'a abun bayan da mutum yake zato bane bai riga ya yi abin da aka umarce shi da shi ba falyanzu bil insan ila ta'ali dan haka dan adam yayi diba ya zuwa abincin shi anna sababna al-ma'a sabba lalle mu mun zubo da ruwa zubowa wadda take mai yawa summa shaqaqna al-arda shaqqa sannan muka tsatsage ƙasa tsatsagewa fa ambatna fiha habba muka fitar da tsirrai muka fitar da ƙwayoyi a cikin wannan ƙasar wa inaban wa ƙadiba da inabi da kuma ciyawa wa zaitunan wa nafla haka da kuma zaitun da kuma dabino wa hada'ika guluba haka da kuma gonannaki wa'anda suke cike da itatuwa waɗanda suke manya wa fakihatan wa abba da kayan danye da kuma makiyaya mata allakun wani al'ani jin daɗi ne a gare ku da kuma dabbobin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyin kamar yadda muka gani bayan ya kawa ma ɗan adam sha ya gaya mushi girman alƙur'ani ne girma da kuma matsayin shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sa hankali da ya dace dan adam yayi a cikin wannan littafin na Allah subhanahu wa ta'ala dan yayi imani Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bi shi da wannan saboda Allah ya riga ya kawa mushi zuciya ya sauko mushi da ayoyi ya bashi musallai wanda duk mai hankali da zai yi duba a cikin alƙur'ani mai girma da zai ishe shi ya karbi addini kuma ya karbi gaskiya shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce qutila al-insanu ma akfara dan adam ya halaka babu abun da ya kai shi tsananin kafirce ma ubangijin shi wanda ya halice shi wanda ya samar da shi bayan babu shi wanda ya kage halittar shi bayan ya kasance ba komi ne shi babu wanda ya san abin shi dukkan ɗan adam kayi ya zo duniya bai san wane ne shi ba bai san ya zo ba ma ko ba zai zo ba Allah subhanahu wa ta'ala ne ya gada ma ya kaddara shi a cikin mahaifiya ta mamashi Allah subhanahu wa ta'ala har ya kai da ya to da shi a gidan duniya shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce akfarau tana da fassara guda wasu suke ganin cewa mamaki ne Allah subhanahu wata'ala yake siga ce ta ta'ajju Allah subhanahu wata'ala yana mamaki na kafirce wa dan adam da kin karba abinda Allah subhanahu wata'ala ya zo da shi tare da kyautatawa da Allah subhanahu wata'ala ya yi shi Allah subhanahu wata'ala ya kyautata dan adam ya karrama shi ya halicce shi halitta wadda take mai kyawu ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الله سبحانه وتعالى yake cewa lalle mun halicci dan adam abu mafi kyawun halitta Allah subhanahu wataala ya daidaita halittar shi wannan ni'ima ce wanda ya yi mamu wannan ni'imai ko da ba ni'ima ta halitta ba so da yawa zaka gani ko a gidan duniya wanda yake taimaka ma wanda yake kokarin yi ma wani abu na alfarma to zai yi wahala ya umarce ka da yin wani abu ka ki aikata wannan abu sai in ba ka iya shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake mamaki yanda shi ya halice mu ya samar da mu a gidan duniyar nan ya aiko da annabawa ya umar ya sauko da alqur'ani mai girma ya umarci waɗannan annabawan da su yi wa'azi su kira mutane zuwa hanyar Allah amma tare da haka na ‘yan adam suke kafurce ma wannan kalma shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da wannan kalma ta ban mamaki ma akfaro wasu kuma suka ce tambaya ce Allah subhanahu wa ta'ala yake yi man ladhi akfaro ai wani abu ne yasa ya kafurce akwai wani dalili ne da yasa zai kutumce ma Allah subhanahu wa ta'ala bayan shi ya ƙari halitta shi ya halice shi bayan babu shi ya samu shi kunnuwa ya samu shi gani ya samu shi shi ya halice shi da hannuwa ya halice shi da ƙawo to miye ya sa ya kafurce mushi bayan ya ce mushi ga annabi na ka yi imani da shi ga ayoyi na ka yi aiki da su ga abin da na yi umarni da shi ka yi ƙoƙarin aikata shi ga abin da na yi hannu da shi ka yi ƙoƙarin hannuwa da shi miye ya sa ɗan adam ya yi wannan allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mun cewa ya yi ni'imomi waɗanda suke masu yawa ga ɗan adam da za mu zauna muna kirga ni'imomin da allah ya yi mana da watan ramadan zai ƙare ba mu gama zana ni'imomin da allah subhanahu wa ta'ala ya yi mai adam ba yasa allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha da za ku zauna ku kididdige ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku ya ku yan adam ba za ku iya kirge waɗannan ni'imomin ba sai kun mance da wata yau da za a ce mutum ya kirga ni'imomin da Allah ya mushi a gangan jikin shi kadai bai iya zana su zai mance da wata tunda ba mamaki a ganin shi shi wannan ba ni'ima ba ne sai radda ya rasa wannan zai sanin cewa ni'ima ne wani daga cikin bayan Allah ya shiga daga cikin malaman salaf ne ya shiga wajen wani sarki harunun rashid sai ce mushi ya yi mushi wa'azi da ya ce ya yi mushi wa'azi a hannun shi akwai ruwa sai tambaye shi ya ce mushi yanzu da za a riƙe shi akan waɗannan ruwan idan suka shiga bakin shi suka shiga cikin jikin shi a hana shi hidda waɗannan ruwan da ya zai ya ce zai iya ba da komi nashi don ya samu ya fitar da wannan ruwa kuma haka nan ne da mutum yanzu zai yi tsari fitsarin nan ya kirtowa ya kasa hinto shi to ko duk abin da ya mallaka zai iya ba da shi don ya yi wannan fitsari kaga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taba jarabta da ciwon fitsari ka tambaye shi yaya yake shi ko kuma yaya yake kayan a yi mishi magani ya samu wannan fitsari ne shi yasa wannan bawa Allah bai mai wani wa'azi da yawa ba yace mishi to ka yi tsoron wanda yake baka dama kana hitar da wannan tsarin ba tare da ka sani wannan kaɗan daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi yace da za mu zauna muna kirga su ba za mu iya kigirdige ni'imomin da yake ba yace inna al-insana lazalumun kafa lalle shi dan adam me zalunta kanshi ne kuma mai kafurce ma ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ne yi mishi Allah subhanahu wata'ala ya ce a wani wajen wa huwa allazi ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum innal insana lakafur Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya raya kuma yake raya yake ta yadda dukkan lamuran kuma shine idan ya ga dama zai kashe ku kuma lokacin da ya ga dama ya ƙara tada ku ya ce lalle shi da adam mai mutunce mana ilmomin Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min ayi shay'in khala da menene Allah subhanahu wa ta'ala ya halice shi malaman tafsiri suna cewa mashay'un ladhi khalaqa Allahu al-insana min menene Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da dan adam ta hanyar shi Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mu cewa fal yanzuru al-insanu mimma khuliqa خلق من ماء دافق يخرج من بين السلب والطرائب إنه على رجله لقادر الله سبحانه وتعالى يجوا dan adam ya riba ya gani dami Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi an halicce shi ne daga ruwa wa'anda suka suna tura junansu da ƙarfi wanda su ne ruwan mani ya kuru min bai da sulbi wa suna yi tuwa daga tsaso na ɗa namiji da kuma kashi na kawada na kiyamaci Allah subhanahu wata'ala ce innahu ala rajlihi laqad lalle shi Allah subhanahu wata'ala akan mayar da ɗan adam bayan ya mutu mai kudura ne mai buwaya ne kuma wanda yana iya mai da shi saboda shi ya samar da shi da haka Allah subhanahu wata'ala bayan ya yi mamaki na yasa ɗan adam yake kafirce mishi yake ce mishi ya yi imani zai yi imani yake ce mishi ya bari amma kuma sai ya ki bari yake ce mishi ya aikata amma kuma sai ya aikata shi ne Allah yake tunatar da shi ya tuna cewa shi wa ba komi ba ne ga wata hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya yi samar da shi daga ruwan maniyi kamar yadda anan gaba Allah subhanahu wata'ala ya ƙara gaya mun cewa min nutfatin khalaqahu faqaddara Allah subhanahu wata'ala ya samar da shi ne daga wasu ruwa ruwa waɗanda suka ɗan kaɗan ruwa na mani Allah subhanahu wata'ala kuma ya ƙaddara waɗannan ruwan a cikin cikin mahaifin shi yake kasancewa daga hali zuwa hali daga wani yanayi zuwa wani yanayi na halitta daga duhu na mani ya koma jini dunkulen jini ya koma tsoka ya koma Allah subhanahu wata'ala ya sa mishi kasusuwa har ya kai ya zama dan adam ya zama mutum Allah subhanahu wata'ala ya hiddo shi a cikin sura wanda take mai kyau a cikin halitta wanda take mai kyau Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu cewa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة إزاما فكسونا الإزام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله سبحانه وتعالى yake ba mu labari na yadda ya kayi halittar ɗan adam Allah subhanahu wataala ce ya halicci ya halicce shi ne daga wani yanki na laka yassa shi nutfa ne a cikin mahaifa inda yake a karrami a mutunce Allah subhanahu wa ta'ala ya mutunta shi a cikin cikin mahaifin shi Allah subhanahu wa ta'ala ce summa khalaqna nutfata alaqata daga wannan nutfa daga wannan dugon na mani Allah subhanahu wa ta'ala ce muka maida shi jini wanda yake dukulan fa khalaqna alaqata mudghah Allah subhanahu wa ta'ala ce daga wannan jinin muka mai da wannan shirin ya koma dunkulin ne na tsoka fatalakta al-mulka kadizan Allah subhanahu wata'ala ce daga cikin wannan tsoka kuma muka halicci kasusuwa fakasawna al-izama lahma Allah subhanahu wata'ala ce sannan muka samu wannan kasusuwan nama summa ansha'nahu khalqan akhar sannan muka tara shi halitta muka tada shi halitta wanda gatar kowa yana da ta dan adam wanda yana da kai yana da kawannu yana da hannuwa yana da ciki yana da baya yana da cinya yana da gwiwa yana da kawo Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sarki ya tabbata ga Allah wanda yake yayi ya zama mafi kyawun masu halitta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya mu'an wajen wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya halicci komai ya kaddara shi kaddarawa ya tsara shi tsarawa ya halitta dan adam ya tsara shi ga yanda zai haɗu maniyin baban shi da na mamban shi za su haɗu su zama wannan nutfa su zama alama daga nan su zama tsoka har a kai a sa musu kashi har ya yi a bani duniya ya zama mutum gashi nan yana rayuwa hadisi ya tabbata hadisin ibn mas'ud wanda imamu bukari da imamu muslim sun karfashi yake cewa haddasana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa salihul masduq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kuma shi mai gaskiya ne abun gaskantawa yake cewa inna ahadakum lalle dayan yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa lalle dayan ana tattara halittar shi a cikin cikin mahaifiyar shi kwana arba'in yana duban mani sun maye kunu alaƙatar mitra zane sannan ya kasance jini dunkule na jini kawai misalin haka manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta da sun maye kunu mudurbatar mitra zane sannan ya kasance tsoka misalin kamar haka sun maye ba a sun malaka sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya turo shi mala'ika fa yu'maru bi arba'i kalimat za a umarci wannan mala'ikan da kalmomi guda biyar wa yuqalu lahu a ce ma wannan mala'ikan uktub amalahu ka rubuta aikin shi duka abin da zai aikata a gidan duniya ka riga ka rubuta shi wa rizqahu aka ka rubuta duka arzikin shi duk abin da zai samu a gidan duniya to ka rubuta shi shi yasa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabban shi yake ce masu inna ra'al inna ruhal qudus kana nafasa fi rawli anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai masahabban shi lalle malaika jibril ya kyakkasa mishi a cikin zuciyar shi ya gaya mushi cewa babu wata rai a wani duniya da za ta mutu hacce a face sai ta tattaro arzikinta baki ɗaya ko miliyan nawa ko dala nawa allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mutum ya samu to ba zai mutu bai bar duniya sai ya samu wadannan kuɗin allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta wannan iyaka ne mu adam gaugawa ne neman muke da wanda ba namu ba ma arzikin da wanda ke namu duka mu tattara da zama namu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan tamuta hatta tastakmila rizqa ba za ta mutu ba ta koma ga Allah ba ce ta tattare dukkan wannan arzikin da Allah subhanahu wataala ya rubuta shi yasa ce fattaqullaha wa ayyidu fi talab da ku yi tsoron Allah ku kyautata a cikin nema kasan dukiya ya sa ku dinga neman ta ta hanya halal ta hanya ta hanya haram ta hanya duk ta kowace irin hanya ta zuwa ba ruwanku ta halitta ko ba ta halitta ba kawai ne abin da ke gabanku dukiyar yaya za a yi ta shigo yaya za a yi ka cika aljihunka yaya za a yi ka ji kamun da kika za ba ruwanka ta wace hanya ka samu wannan abu da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah ku kyautata a cikin nema haka Allah subhanahu wataala zai umarci wannan mala'ikan ya rubuta ajalin shi bayan ya rubuta ajalin shi kuma zai rubuta wa shaqiyyun aw sa'id kuma zai rubuta shi wannan halittar da aka yi dan wuta ne ko kuma dan aljanna summa yunfaku fi yuhu sannan a umarce shi ya busa mishi wannan dan adam ne baki dai dan adam yana tsayya ne a bisa kadarar Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya gaya mu ta hanyar manzon shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwal ma khalaqa Allahu qalam abu na warko da Allah subhanahu wata'ala ya halitta shine alqalam yace mashi uktu ka rubuta alqalamin da yace mi zan rubuta Allah subhanahu wata'ala yace mashi uktu maqadira kulli shay ka rubuta kaddara komi da haka komi Allah subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara shi ya riga ya tsara yadda zai kasance ya riga ya tsara yadda zai abu ya riga ya tsara yadda zai kasance baki ɗin rayuwar da muke Allah subhanahu wa ta'ala ta shi masabi da ya sa bayan ya halice shi ta wannan hanyar daga mani ya zama jini ya zama tsoka ya aiko mala'ika ya musa mushi rai ya zo yanzu mu yayi saura fitowar shi daga cikin wannan duhun da yake da mahaifa Allah subhanahu wata'ala ce thumma sabila yasa sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙe mishi hanyar ta daga cikin cikin mahaifin shi wasu daga cikin malamai suka ce sannan Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙe mishi hanya ta alkhairi da tashar kowa ya sani sanin kowa ne cewa Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙe ma jariri hanyar hitowa a cikin cikin mahaifin shi shi yasa yake hitowa layi a lau cikin jariran da ake haihuwa kaɗan ne kake yin an samu matsala wajen haihuwarsu a ce sai an wasa mahaifiye ko kuma a ce ya yi tobe da lafiya amma allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe mafitan yaro yana yi tuwa lami lahiya ba tare da ya yi ciwo ba ba tare da wani ƙwarya ne ya same shi ba zai yi to ya ci gaba da rayuwar shi wannan babu wanda ya isa wannan ba allah subhanahu wa ta'ala ba wasu daga cikin malamai suka ce a'a Allah subhanahu wata'ala ya sauwake mishi hanya wadda take ta alkhairi da kuma hanya wadda take ta shari saboda Allah subhanahu wata'ala da ya halicce shi ya umarce shi da ya bauta mashi da ya sanyo shi a gidan duniya bai bar shi haka nan ba a cikin duhun jahilci a cikin duhun bautar gumaka a cikin duhun bautar itatuwa a cikin duhun bautar duk wani abin bauta Allah subhanahu wata'ala sai ya aiko mashi manzo da ya aiko mashi manzo kuma ya aiko ma wannan manzon da littafi wannan manzan yake karanta wannan littafi ya gaya ma dan adam ga hanya ta ƙwarai ga hanya wadda take ta banza Allah subhanahu wata'ala ya ga mu cewa wa hadainahu dal Allah subhanahu wata'ala ya shirye da dan adam hanyoyi waɗanda suke guda ne kowa anan ya san wannan hanya idan ya bita ba ta kulla shi ya san wannan hanya idan ya bita ga inda za ta tafi duk mai hankali duk wanda lahiyar shi lau ya san hanyar ɗan wuta ya san hanyar ɗan aljanna saboda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alƙur'ani kuma ya samu mu hankali wanda za mu iya tunani mu gani ya gaya mu ayyuka kaza saɓan Allah ne ko muna da hankalin da za mu gane wannan bayani Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu ayyuka kaza da'a ne ga Allah subhanahu wata'ala bun umarnin shi ne kuma ya samu mu hankalin da muke iya gane wannan shi yasa a shari'a ta musulunci mahaukaci idan yayi laifi ba a kama shi da laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu rufi alqalam an salat an dauke alqalami akan mutum guda uku annai hatta yastayqis wanda yake kwana har sai ya tashi daga wannan kwanan nashi wal majnun hatta yafiq mahaukaci har sai ya warke daga haukan shi haka da yaro karami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an dauki alƙalami akan shi har sai ya balaga kenan wannan ke tabbatar mu cewa Allah subhanahu wataala ya gwada mu hanya ya samu hanyoyi na gane alkhairi da gane sharri sun kasance karar su da alƙawari masu saukin fahimta muna fahimtar su ga sanan kirkiri Allah subhanahu wata'ala ya cewa inna halainahu sabila imma shakiran wa imma kafura lalle mu mun shiryar da shi hanya wanda take mai kyau imma ya gode ma Allah subhanahu wata'ala ko kuma ya kafurce ma Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da sahabban shi sai ya shawalayi ya shawalayi a daman shi haka kuma ya sha walayinka da yawa a hagumin shi ya ce wannan shi ne siratun mustafi shi ne tafarki wanda yake mikakke duk wanda ya bi shi to zai shi tsira zai samu aljanna a wurin allah subhanahu wa ta'ala kinna ya yi wasu layinka da yawa ya ce wa hazihi subul ko kuma ya ce hazihi subul hanyoyi ne ya ce ala kulli sabilin shaitanin yadu ilai a bisa kowace hanya akwai shaidan wanda yake kiran mutane ya zuwa wannan hanya kenan idan mutum ya baro wancan tafarkin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to zai kasance ne a cikin ɗaya daga cikin waɗannan tafarkin waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane hanya akwai shaidani a busanta yana kiran mutane shaidan kuma dama ya riga ya ɗau alƙawari cewa sai ya batar da al'umma annabi Muhammad shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya daukan mishi alƙawari cewa zai cika wutan jahannama da shi da waɗanda suka bi shi Allah subhanahu wata'ala ce thumma sabila yasa ai ya sauke mishi hanya hanya hitowa daga cikin cikin mahaifiyar shi da kuma hanya wadda zai gane daidai da wanda ba daidai ba Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya cewa thumma amatahu ba'athara bayan Allah subhanahu wata'ala ya halice shi ya sauke mishi hanya ya yi to a duniya ya rayu a duniya Allah subhanahu wata'ala ya gwanar ya ganar da shi tafarki wanda yake na tsira kuma ya ganar da shi tafarki wanda yake ba na tsira ba tafarki wanda yake na yankuta Allah subhanahu wata'ala kamai ya rene rayuwar dan adam ne baki ɗaya kuma da za mu lura rayuwar dan adam ba ta wuce haka yana cikin cikin mahaifiya ya yi to duniya ya yi rayuwar shi ta duniya shi kenan ya ƙare kuma sai ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke summa amata wa amma bayan Allah subhanahu wata'ala ya halitta ɗan adam ya sanar da shi hanya ta alkhairi da hanya ta shari ya yi to da shi ta hanya mafi sauki ta cikin mahaifiyar shi Allah subhanahu wata'ala babu wani abu da ɗan da yi saura ga ɗan adam ya yi rayuwar shi ya ƙare shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce summa amatahu fa amma sannan Allah subhanahu wata'ala ya kashe shi ya karɓi rayuwar shi da ya karɓi rayuwar shi kuma bai bar shi haka ba fa'akbaro sai ya yi umarni da a yi mashi kabari Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a yi maɗan adam kabari da ya mutu saɓanin wasu masu bautan wani abu wanda ba Allah za mu gani mayusawa toye ga masu wasu kuma yadda ta suke yi yadda ake yadda dabba idan ta mutu can namun daji su canji Allah subhanahu wata'ala ya karrama na adam in yana cikin cikin mahaifiyar shi har ya zo a gidan duniya ya yi rayuwar shi haka har bayan mutuwar shi Allah subhanahu wata'ala ya karrama shi shi yasa kisa na warko da aka yi ban kasa dan gidan ɗan gidan annabi adam su biyu da guda ya kashe guda ya rasa yaya za a yi da gawar shi Allah subhanahu wata'ala sai ya aiko mashi ya aiko mashi hankaka yana tono a ban kasa yuriyahu kaifa yuwahi sawata da Allah subhanahu wata'ala ya gwada mishi yaya zai rige gawan dan uwan shi da haka a shari'ar musulunci idan mutum ya mutu a ƙasa ta musulmi a gari wanda ke da musulmi ko da bai da kowa bai san kowa ba ka ganin gawar shi a yadda a ƙasa ba ka ganin shi gashi nan ya wulakanta saboda zunubi ne idan al'umma baki ɗaya suka taru suka ke yi maɗan uwansu musulmi sallah suka kai shi makabarta baki ɗaya wannan al'umma sun yi zunubi abin da ya same zama wajibi a ban kowa saboda wasu na ɗaukar nauyin wannan fardu kifaya ne idan wasu sun yi to ya waɗi ga wasu amma idan da za mu tattaro garin mara baki ɗaya a ce ga wata gawa ta samu wani bawan allah ya rasu ba a san 'yan uwan shi ba ba a san daga ina yake ba a bar gawar shi yadda ga ƙasa a ƙin yi mata sallah a kai ta makabarta to baki ɗan mutanen garin nan sun yi zunubi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mu cewa wal qad karramna bani adam Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama dan adam har bayan ya mutu dan adam mai kima ne dan adam mai daraja shi yasa a wanke shi ma a gawar shi ba kowa ba Allah subhanahu wata'ala ya ce shi bai wanke shi haka bayan ya mutu ba gawa shi ba kowa ba Allah subhanahu wata'ala ya ba daman ya gane shi a sarara ana sukunta shi a mashi ruwaye shi yasa za ka ga idan an je makamarta tsaba suturta dan adam da mutunta shi da ake yi yana cikin ruwaye ma lullube ba a ganin komi nashi amma a haka nan za ka ga sai an ƙara mashi wani sani a wannan zanen za ka gani mafi yawancin mutane ba su ɗauke shi sai an riga an sa itace an rike shi za ka ji ana cewa a bar hudar da za a zira hannu a yayyake wannan zanen ba don komi ba saboda karramawa da allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana adam yana gawa ma abin mutuntawa ne ba kamar yadda arna suke yi ba wasu toyewa suke wasu kuma yadda wasu kaga mutum yadda ka san akuya ta mutu ko akuya ta mutu yanzu mutane ba su barin da inda suke rayuwa saboda za ta yi wari warin da cutar da su suna kokarin su kawar da ita su sai ta cikin daji amma a wurin arna waɗanda ba su da addini sai ka sai ka gagawa ga ta nan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ta summa amata wa fa'aqaba sannan ya kashe shi ya karɓi rayuwar shi kuma ya yi umarni da a yi mashi kabari a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'aqaba bai ce faƙabararwa ba saboda shi mai yin kabarin da aka ce faƙabararwa kama Allah subhanahu wa ta'ala shi ne da kanshi ya zo ya rige shi amma sai ce fa'akmara a ya ne yi umarni da a yi mashi kabari sun mai za sha a sha sannan kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama zai tsada shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu cewa ranar gobe alkiyama zai tada dukkan wa'anda suka riga suka mutu zai tada su don ya yi masu sakamako don ya saka ma kowa da abin da ya aikata kamuran makka sun kasance suna ƙaryatawa za'ama alladhina kafaru allahu ba'athu wanda suka kafurta sun raye cewa ba za a tada su ba Allah subhanahu wata'ala yake ce musu yake ce ma annabi ka ce musu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir ka gaya musu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle tabbas Allah subhanahu wata'ala zai tada su ranar gobe alkiyama kuma zai tambaye su zai ba su labarin duka abin da suka kasance suna aikatawa Allah subhanahu wata'ala ce wa zalika ala allahi yasir wannan abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda shi ya kayi halitta lokacin da babu ita shi ya kayi halitta lokacin da babu ita da haka tada ta abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu ranar gobe alkiyama zai ayi muza a cikin kafa mutane za su dinga tashi ka annahu jaradun tashi kai ka ce wara ce wadda aka kora ta ta tashi fara take gudu haka Allah subhanahu wata'ala idan ya umarni aka busa kawo kowa zai fito daga cikin kasa idan zunzilat al-ardu zilzala wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha idan Allah subhanahu wata'ala ya umarni aka yi wannan busai aka girgiza kasa girgizawa to duk abin da ke cikin ƙasa kwanci zai yi Allah subhanahu wa ta'ala zai tada mutane baki ɗaya ba don komi ba don ya saka kowa abin da ya kasance yana aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu cewa wannan duniyar da muka zo mun zo ne don mu yi aiki kuma kowane ɗai a cikinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abu sawuyin shi wa'anda suke kula da abin da yake aikatawa da haka ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai tada shi kuma zai tambaye shi abin da ya kasance yana aikatawa ya saka mai shi Allah subhanahu wata'ala na cewa nas'alanna alladhina ursila ilayhi wa nas'alanna al-mursalin wa lanqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibi za mu tambayi wa'anda aka aiko mu manzanni kuma za mu tambayi su manzannin su ma za mu tambaye su Allah subhanahu wata'ala ce za mu ba kowa labari na abun da ya kasance yana aikatawa na abun da ya kasance yana aikatawa Allah subhanahu wata'ala ce ba za mu kasance masu raukarwa ba kowa Allah subhanahu wata'ala zai zo mashi da abun da ya kasance yana aikatawa Allah subhanahu wata'ala ya ga mu cewa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unqi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا الله سبحانه وتعالى yake cewa kowane dan adam Allah subhanahu wataala ya samu shi a musawin shi wanda yake kula da shi wani tsuntsu wani mala'ika wanda yana nan mallake da shi Allah subhanahu wataala ce wa nukhrij lahu yawmal qiyamah za mu hindo mushi a ranar alkiyama wani littafi wani kasar yalqahu manshura zai gane shi gashi nan an haska shi kowa yana kallo yau a koda a gidan duniya aka ce an sama kamera baka sani ba a cikin kayan kalake da kai ta yi wata guda a cikin jikinka baka sani ba tana filman duka motsin da kake yi a ce za a wani wannan bidiyoyin duka na abin da kai a tsawon wata guda da wani zai iya ba da duk abin da ya mallaka don kafin wannan bidiyo Allah subhanahu wa ta'ala ce ranar gobe kiyama tun daga zuwanka duniya tun daga kan balaga aka ware rubuta maka lada da zunubi to tun daga wannan lokacin gobe za a kunna ma wannan kasar ɗin tun daga warwar shi har ƙarshe kaga duk abin da ka aikata kuma Allah subhanahu wata'ala ya saka maka da shi Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu za a zo da littafi littafin nan bai barin karami ko babban aiki face ya rubuta shi Allah subhanahu wata'ala ya tsumma da sha'a sha'a da haka idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai ya tada shi wanda ya kage shi babu shi abu ne mai sauki ya iya tada shi saboda kafiran makka sun kasance suna ce ma annabi awa aba'u da awwalu shin hada uwayen waɗanda suke na warko Allah subhanahu wata'ala ya ce musu kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum Allah subhanahu wata'ala yake ce musu ka gaya musu ya kai annabi muhammad lalle da na warkon da na ƙarshen da sukin baki ɗai allah subhanahu wata'ala zai tattara su a wata rana wanda shi kaɗai ke da irin shi kaɗai ya san wannan ranar suna cewa yaushe ne yaushe ne wannan hisabi zai zo yaushe ne za a tada mu Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu sanne shi dama ba ku gaya musu ba ga ranar kun dai gaya musu za a tada su to kuma wannan ranar babu wanda ya san ta sai Allah subhanahu wata'ala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abi Hurairah a cikin hadisin ibn umar hadisin da imam bukari da muslim sun fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da jibril ya zo mishi yake tambaye shi atadiri man mata sa'a cin ka san yaushe ne tashin alkiyama yace mal mas'ul anha ya'lamu min as-sa'i shin me tambaya bai yi wanda yake tambaya sani ba a gama gare ta Allah subhanahu wata'ala na cewa is'alunaka an-sa'ati ayyana mursaha suna tambayar ka akan ita wannan tashin alkiyama akan tada mutane da za a yaushe ne Allah subhanahu wata'ala ya ce ilimin baki ɗaya wannan a wurin Allah subhanahu wata'ala ya lokacin da ya ga dama a lokacin zai tada Allah subhanahu wata'ala na cewa wa ma nu'akhiru illa li ajlin ma'ruf yawma ya'ti la tukallamu nafsun illa bi idhnihi faminhum shaqiyyun wa sa'id Allah subhanahu wata'ala ce ba komai bai samu muke jinkirta shi ba wai babu shi ba ne a muna jinkirta shi ne saboda akwai wani lokaci da muka jinkiri idan lokacin ya yi ku to lokacin wannan ranar za ta zo babu wanda ya isa ya hana ta zo Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu cewa kalla lamma yaqdi ma amara ai al'amarin bayan da dan adam yake tsammani na an umarce shi yayi an hana shi ya hannu Allah subhanahu wata'ala ya ce dan adam bai yi ba dukkan abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da shi bai yi ba dukkan abinda Allah subhanahu wata'ala ya farlanta mishi na aikin da'a da kuma yin nisa da saban Allah subhanahu wata'ala shi yasa mu yan adam ba mu asumai bane Allah subhanahu wata'ala ya hana mu abubuwa da yawa amma kuma da yawa daga cikin mutane suna amkawa a cikinsu shi ya sama Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta istighfari kuma ya shar'anta tuba saboda Allah subhanahu wata'ala ya sani dole sai kun yi shi ya sa shekul islam ibn taymiya yake cewa saboda Allah subhanahu wata'ala ya san da cewa shi zunubi la budda minhu babu makawa dan adam sai ya wada a cikin zunubi shi yasa manzo Allah da yamma Mu'az dan Jabal wasiya yake ce mashi wa atbi sayyi'atan hasanatan tawwa idan kai yi laifi wanda yake na banza to ka bi shi da laifi wanda yake mai kyau zai karkare maka wannan laifin da kai na banza shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa kalla lamma yaqdi ma amara a dan adam bai gabatar da abin da aka ubarce shi da shi ba nan malamai sun yi sabani anan Allah subhanahu wata'ala yana ne dukkan dan adam wanda musulmi da kafiri yana shiga a ciki ko kuma Allah subhanahu wata'ala yana ne kafiri kadai daga cikin malaman da suka kai akan cewa Allah subhanahu wata'ala yana ne dukkan musulmi dukkan yan adam da har musulmi suna shiga da ciki akwai mujahid dalibin ibnu abbas yake cewa babu dan adam inda zai biyan dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mashi babu shi sai an samu nafas a ciki sai an samu tawaya a ciki shi yasa a salloli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mamu akwai wasu salloli akwai wasu raka'o'i wasu nafilfili wanda diyar rike su yake yin su a kowane lokaci Allah subhanahu ta'ala zai gina mai gida a cikin gidan aljanna waɗanda su ne sunanun rawati sallolin da ake yi raka'a biyu kayin sallar asuba raka'a hudu kayin sallar azawar raka'a biyu bayan sallar azawar raka'a biyu bayan sallar magriba raka'a biyu bayan sallar isha wasu daga cikin malamai suka ce waɗannan sallolin suna cike ne furafurai da aka samu a cikin salloli guda biyar kenan wanda ke nuna mamu wanda ke kara ma maganar mujahid karfi na cewa ba kowa zai iya zoma abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da shi bai zo da shi ɗari bisa ɗari haka a azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mu su fi shawwal bayan mun yi ramadan mun kai akwai azumin kwana shidda a cikin watan shawwal waɗannan ma wasu daga cikin malamai suka ce wannan suna kasancewa jamu na na kasu da aka samu na wasu maganganu da muka dinga yi cikin watan ramadan na wata ɓanna da muka dinga yi ko wani kallo wanda bai dace ba wasu dai abubuwa waɗanda suna tasiri a cikin azumin Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da wannan azumin dan ya cike mu wannan gwiwin da muka rasa a ciki a aikin hajji idan muka diba za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya farlanta fidiya za ka ji an ce wanda ya aiki kaza wanda ya kaza a cikin aikin hajji to sai ya yi yanka kaza dukkan wannan yana cikin tawaya ne da aka samu a cikin aikin shi kenan wannan ya tabbatar mu babu wanda zai iya zo ma Allah subhanahu wata'ala da abun da ya halice shi da abun da ya umarce shi da shi gare musu gare ko babu wanda zai hannu da abun da Allah subhanahu wata'ala ya halice ya ya hana ya shi gare musu gare shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza amartukum bi shay'in fa'alu minhu mastata'tum idan na umarce ku da wani abu to ku zo da wannan abun daidai gwargwadon ikon idan kuma na hane ku da abu a nan bai ce masnata abu ba sai ce bashta ne ku nisanci wannan abu baki ne saboda hani ya yi nauyi tare da umarni ana iya umartar mutum abin ya yi mishi nauyi amma duk abin da aka hana mutum to yana iya hannuwa a kan shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat Allah subhanahu wata'ala bai dora marai sai abin da take iyawa Allah subhanahu wata'ala a shari'ar shi duk abin da ya san ba mu iyawa ma bai dora mu shi ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bil a'mali ma tuqul ina horon daga ayyuka wa'anda kuke iyawa a wani wajen shi sake cewa walan yushadid dina ahadun illa malama duk wanda ya tsananta ma kanshi a cikin addini to addini sai ya ci garaba a gare shi zai iya warawa ya kasa kai labari idan ya rirgo abin da ya karin shi ya ce kullum sai ya yi raka'a talatin ba mamaki ba zai iya ba shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa ahabbul a'mali ila Allah adwam wa in qallat mafi soyuwa ayyuka a wurin Allah subhanahu wataala wanda aka dade ana yi ko da ko ta zama ɗan kaɗan Allah subhanahu wata'ala ya mu cewa kalla lamma ya faɗi ma aha lalle shi dan adam bai biya ba bai yi abin da Allah subhanahu wata'ala ya aikata mishi ba bai yi shi ba yadda Allah subhanahu wata'ala yake so da ni musu da haka kuma bai hannu ba da abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana shi da ni musu da wasu kuma daga cikin malamai suka ce a wannan wannan magana ta keɓanci kafirai ne kaɗai ai lam yaqdi ma umira bihi min al-iman wa ma ai waɗannan kafiran ba su yi abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce su da shi ba na yin imani da manzon Allah na yin imani da littayin da ya zo musu da kuma da'a ga Allah subhanahu wata'ala da manzon shi kuma ina ga anan za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk